to auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin nabina muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau juma'a 14 da watan safar shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 8 da watan 8 shekara ta 2025 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mu a fiqhun malikiyya mai tarin albarka a risala ta al'imam ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala mun faɗa ai a cikin magana bi malamai suka cewa ana shahidun ala ha'ula ni mai shaida ne akan wa'annan cewa ba su ci komi daga cikin ladansu ba na shahada su shahada suka samu ba su samu ganima ba ladansu cikakke ne za su same shi ko kuma cewa ni mai shaida ne akan cewa sun mutu da ikhlasi kuma sun mutu a gurin ɗaukaka karmar Allah muna cikin dogon kitab da al'imam mai risala Allah masharhama da jin ƙai ya fara buɗa mana e cikin babun fin nikahi wa talaqi wa raj'ati wa zihar wal ila'i wal li'ani wal khul'i wa rada'i baban aure da abubuwan da suke da alaka da shi mun yi karatu guda a ciki yau zan mu ci gaba inda malam Allah mushi rahama yake cewa wai juzul hurr wal abl nikahu arba'u hara'ir muslimat inda muka wada cewa kalmar da zata mata zata bakanta ma mata akan ta za a tashi ya halitta yake cewa lil hurri ga abun nan ga da wal abd da wanda yake bawa ko da ne ko bawa ya halitta a gare shi nikahu arba'u hara'ir arman ɗiya guda hudu musulmatu wanda suke musulmai au kitabiyat ko ahalul kitabi wannan ya halitta ga ɗa kuma ya halitta ga bawa ya ce walil abdu nikahu arba'u ima'in kuma shi ma bawa yana da damar ya armi bayu mata guda hudu musulmatin musulmai walil hurri zalika ɗa ma yana da wannan dama wanda ba bawan ba in khashiyal anata in ya ji tsoron lalata in ya ji tsoron zina shi ɗa a matsayin shi na ɗa a ce ya jera ba bawa bai jera mace ya auri baiwa ɗaya wannan darura ce ya kuma har ya ƙara ta wuce darura ya auri biyu ya auri uku kuma duka bayu me yasa saboda na ƙasa ne saboda auren bayu ba ɗaya muke da auren ɗiya to in ya kasance yana tsoron lalata yana tsoron zina kuma bayya da dama yace wala mai jilil hara'ir tsawalan kuma bayya da halin da zai auri wannan mata wanda suke ɗiya ya auri biyu ko uku ko hudu yana da damar wannan idan ya ji tsoron wannan ya ce wale adil bayan nisa'ihi ya yi adalci tsakanin matan shi kaga abin da yake wajibi malam ya kawo wannan matsala na saboda tana kusan da cewa juzi lil hurr wal abd nikahu arba'u hara'ir ya halitta ga bawa da daya auri mace sama da daya biyu uku har zuwa hudu amma kuma yace yayi adalci tsakanin matan shi yace wa alaihin nafaka kuma ciyatarwa tana abu kan shi wa sukuna shi yasa wannan rasa wannan da aka yi a cikin auraye da yanzu ake yi galibi maza wanda suke arman biyu uku hudu galibi zai kasance babu adalci a tsakaninsu wannan yana daga cikin abin da ya ƙara ya ƙara hargitsa mata suka tsaniyin auren na biyu na uku zuwa na hudu don saboda an ga wance an yi ba a mata adalci ba an ga wance an yi ba a mata adalci ba to sai su ga cewa abin daga yin auren ne yake sanya wannan to shi kuma rashin adalcin wannan haramun ne a cikin musulunci matukar babu wannan adalcin to Allah madaukin sarki bai bashi damar karawa ba ya ce shi yasa ya ce wali adil bayna nisa'ihi wannan kuma sai kai su wucewa da kin abin da Allah madaukin sarki ya halitta shi dan mace yau aka ce wance an wance mijinta ya mata kishiya za su ce ya ci amana ya wulakanta ta ya ci amanarta shi kuma bai da alaka da cin amana a wajen Allah da wajen maza shi ibada ma mu lada ma zai samu lada ma zai samu in yayi da ikhlasi yace wa alaihin nafaqatu wa sukuna ciyatarwa da gurin zama yana abu sakan shi namiji wannan abubuwan wajibi ne yace bi qadar wujudihi daidai gwargwadon wadatar shi daidai gwargwadon halin shi shi karan kan shi za a yi lissahi wala qasama filma filma filma mayyiti filma biti ne wannan ba mayyiti ba wala qasama filma biti babu rabon kwana li ammatihi ga baiwar shi wala li ummi waladihi ko kuma ummu walada ummu walada ita ce baiwar shi wadda sun samu aihuwa da ita to mun sani cewa mutum yana da mace kuma ya halitta ya samu baiwa yana da baiwa a lokacin da adda bayin to wannan baiwa ita ba rabon kwana za a yi da ita ba a ce yau yana gurin ta gobe yana gurin gidan shi a'a ita ba a rabon kwana da ita wala nafaqata li zauja babu ciyatarwa ga abin nan babu ciyatarwa ga mace hatta yi da kulbi har sai ya shiga da ita matukar bai kwanta da ita wato babu magana ciyatarwa ba ta hau kanshi ba au yi du'a ila dukhuli ko kuma yayi kira zuwa ga yad'u de ko ko yud'a ne ko yud'a ila dukhuli a kira shi zuwa ga ya kwanta da ita kin wahiya mimman yuda misluha ita ce wadda ana iya taka kusa kwatan kwacinta wadda ta kai a sadu da ita kuma ya arme ta aka kira shi zuwa ga kwanciya ko da bai kwanta da ita ba to wannan zai kasance ciyatar da ita yana bisa kanshi ya ce wani kafin tafawidi ja'izun aure na tafawidi ya halitta auren tafawidi auren meka sha'aninta gare ta wa huwa an yi aƙi da hu an yi aƙi rahu shi ne su ƙulla aure wa lazi ƙurani sadakan ba tare da sun ambaci sadaki ba sun malaye da kulu biha sannan ba zai shiga da ita ba ya kwanta da ita ta ya furi da laha sai ya yanka mata sadakin ya halitta a ɗaura auren ba tare da an ambaci sadaki kaza ba ne tsakaninsu ne amma dai kada ya kwanta da ita sai ya bayyana mata cewa kaza ne zan baki sadaki to amma kaga irin wannan auren na tafawidi in a wannan zamanin namu za a yi son kai zai yi yawa tunda yana ganin cewa ya riga ya kare da ita har an ɗarma in ɗari biyu ake sadakin kwatankwacin ta ya iya cewa hamsin tunda ya san an riga an ɗarma alaikum salam eh wala eh yau ai shi yasa malam in rike magana da ce hatta yud'a ila dukhuli ko kuma a kira shi zuwa ga shigak wanda ya kasance yana nan aka yi arma aka yi aka kai mace bai kwanta ta ba tana gidansu wannan babu zancen ciyatarwa kamar yanzu misali mu dauke shi a arman da ake irin na kai sadaki kuma a ce da sadaki da daurin aure a tare to wannan aka yi baba da awa a ce mishi tana gidansu ya ci gaba da ciyatar da ita ya rika kai abinci a bai kwanta ta babu zancen a ce ya kai abinci ya rika ciyatar da ita amma in ya kasance duk da tana gidan nasa aka daura aure ya kusance ta to kuma abincinta ya hayo kanshi shi zai rika kai ma gidansa abinci abincinta to amma idan ya kasance kuma an daura auren bayyana ko wani sababi yasa bai kusance ta ba an yi biki kamar yanzu da ake biki an yi sabga an kai ta gidan shi to shi kenan an kare da shi kenan kardu iya irin duhuli an kira shi zuwa ga kwanta da ita shine bai zo ba in wani sababi ya sa bai zo ba ko bai da lahiya yana nan bai da lahiya ko kuma yana nan wani uzuri ya hana shi ko kuma abu laguro ma yake wannan kardu iya ila dukula an kira shi zuwa ga kwanta tikin shine bai kwanta ba saboda wani dalili ta bangaren shi ba bangaren ta ba kenan wannan duk da bai kwanta ta ba abincinta yana bisa kanshi ya ce hatta ya faru da laha ba zai kwanta da ita wannan da aka yi auren tafawidi da ita ba har sai ya yanka mata sadaki amma sadakul musuli sadaki na kwatankwacin ta kaga nan ba zai son kan ba ya ce kaza zai bada tunda yana ga cewa ya kare da ita a'a sadaki irin nata lazimaha wanda ya lazimce ta wa in kana aqallu in ya kasance ƙasa da nata ne fahiya muhayyara to wannan tana da zabi fa in karihatu idan ta ki wannan sadaki furriqa bainahuma a raba tsakaninsu an daura aure ba tare da an ambaci sadaki ba to zai ya zo ba'anci kuma sai ya bayyana mata sadakinta zai kusance ta ya zo bayyanawa misalin ya ce mata jika 20 zai bada ko jika 30 zai bada sadaki tana da damar ta ce ta fasa aure kuma a raba tsakaninsu sai dai in sadaki irin nata ne ya bada illa an yurdiha sai dai in ya yarda da ita in ya zance ta ya mata bayani ta yarda cewa za ta amshi jika 30 in ko 40 ko 50 wannan kuma ita ta ga dama babu laifi aw yufrida laha sadaqu misla ko ya yanka mata sadaki irin nata fa yalzamuha to kuma nan ita ya zama tilasa a gare ta idan ya kasance sa'anninta ko ƴan uwanta ko danginta wanda suke tsararta ana sadakin su jika 100 ko jika 200 to in ya bada wannan kuɗin ya zama tilasta amsa ba ita ma ta bangaren ta ba za ta yaudare shi ba sai tunda an riga an ɗarma arme ya zo ya kawo jika 200 masaran da aka saba badawa ta ce a ita ai sai miliyan guda ko jika 500 tun da an riga an darma wannan batta da wannan dama daga ya ba da irin sadakin da ake ba da na kwatankwacinta a mujtaba su cikin sa'anninta to dole ne ya lazumce ta ya ce wa izartar da ahadu zaujeni idan ɗaya daga cikin ma'aurata biyu ya yi ridda in fasakan nikahu aure ya warware bi talakin da saki nan kawai za a ce mishi ya sake ta kai tsaye ko shi ya kahurta ko ita ta kahurta ta ce ta yi radda ko ya yi radda na uzubillahi min zalik to wannan zai kasance auren dole za a raba shi da yaƙi da yaso wa qad qila bi ghairi talaq wasu sun ce ba tare da saki ba wasu sun ce ko bai saki ba kawai aure ya rabu tunda ba aure tsakanin musulmi da kahuri sabani ne wannan hata a cikin malikiyar ma'ana sai malin ce wai za aslamar kafirani idan kahurai biyu suka musulunta da banasari da banasariya ko bayahudi da bayahudiya suka musulunta kuma mata da miji ne ya ce sabata ala nikahi ma su tabbata akan auren su ba sai an sake wani aure ba auren sa da suka yi wancan na jagwalgwalan na shirman su shi za a tahi da shi wa in aslama ahaduhuma idan ɗayan su ya musulunta fa zalika faskhun bi ghairi talaq wannan warwarewa ce ba tare da saki ba abinda ake nihi warwarewa ba tare da saki ba ko ya saki ko bai saki ba arme ya yanke kawai ta zama ba mu tashi ba matukar su duka suka abin nan suka musulunta auren su zai tabbata idan kuma ɗayan musulunta ɗaya bai musulunta ba a matsayinsa na kiristoci ko matsayinsa na yahuda to auren ya warware nan shi da kan shi ba sai an ce mishi sake ta ba ko ya saki ko bai saki ba aure ya warware ya ce fa'in asalamat hiya idan ita ta musulunta kana a haƙo biha shi ya hi cancanta da ita ina asalama fil idda in ya musulunta tana cikin idda macen ita ta fara musulunta su nasaru ne guda biyu masala ita ta fara musulunta shi bai musulunta ba to idan ya musulunta ba ta ƙare idda ba tana matsayin shi ya cancanta ai auren ya rabu muka ce to shi ya cancanta je ya auri matar shi sama da duk wani wanda zai zo manemi za a gabatar da shi akan kowane manemi da yake neman aurenta wa in asalama huwa idan shi yan musulunta wa kanat kitabiyya kenan in ta ƙare idda kuma da shi da kowa duk da yan musulunta he da ta ƙare idda da yan musulunta to wannan kuma da shi da kowa duk da he wanda ta ga dama wa in aslama huwa wa kana kitabiya idan shi yan musulunta ita kuma ahlul kitabu ce ba yahudiya ko ba nasariya sabata alaiha zai tabbata akanta shi ya musulunta ita kuma ahlul kitabu ce to wannan auren su yana nan me yasa dan saboda ai dama musulmi yana da dama auren ahlul kitab yana da dama ya auri kirista ko ba yahudiya fa in kanat majusiya idan ta zama ba majusiya ce wadda bata da addini fa aslama tan musulunta ba'adahu makanaha bayan shi tan musulunta a nan take a nan take ta yana cewa ya musulunta ita ma tan musulunta a wannan majalisin kana zauje ni to ma'aurata ne guda biyu wa in ta akhara zalika idan kuma haka yayi jinkiri to ba na minhu ta nisanta da gare shi ba shi ba ita kenan idan ya kasance a nan tan musulunta kamar yadda shi ma yan musulunta to a nan majusawa ma'ana wanda ba su da addini to a nan gurin ita ta kaccantanta da gare shi matar shi ce auren su yana nan idan kuma ya yi jinkiri a yau ta musulunta bai musulunta a gurin ba sai gobe ko jibi ko wani ya ja lokaci to wannan in ya musulunta ba zancen cewa mata shi ce ta nisanta gare shi sai dai neman sabon aure wai za a salama mushrikun idan mushriki yan musulunta wanda yake mai shirka ne wa inda hu aksar min arba'in ya ce mushriki saboda ko ahlul kitab ko nasaru ko ma wani mai addini ne kuma a tare da shi akwai mata sama da hudu yana da mata goma ko ishirin ko sama da haka falyaktar arba'an to ya zaɓi guda hudu wai fariku baƙi hunna sai ya rabu da abin nan sai ya rabu da sauransu a nan gurin zaɓi zai a tsakaninsu ba za a ce ba zai zamana da wance ko wance a'a an ba shi zaɓin ya zaɓi ko su goma ne ko su kaza ne sai ya zaɓi wadda wa guda hudu wanda ya jin daɗin zama da su ko wanda yake ra'ayinsu sai armansu ya ci gaba sauran kuma su ya sallame su ya ce wa malla ana zaujatahu duk wanda ya yi li'ani da matar shi lam tahilla lahu ba'adan abadan bata halitta gare shi ba har abada wanda ya yi tsinuwa da matar shi li'ani duk wanda ya kasance nan yana zano mana wanda ke taharimu abadan ne an ta haramta ga mijin har abada in aka rabu wanda ya yi li'ani masalan ta kawo ɗa wanda yake shakkun cewa ba nashi bane ya rai cewa ba nashi bane ita kuma ta ce nashi ne suka je suka yi li'ani yayi rantsuwa da Allah a mai da suratun nur ta ambata farkonta aka yi dai abin da ya kamata na li'ani to wannan babu aure har abada tsakaninsu kuma wannan adalci na musulunci wanda aka yi wannan abin da suratun nur ta ambata ba zancen kuma a komo nan gaba a yi zaman arziki wanda cikin jama'a cikin taro ya tsine ma kan shi ta tsine ma kanta kuma sababin shi kuma a komo a ci gaba da a ce a yi kome babu magana kome wa kazalika allazi yatazawwaju almar'a fi iddatiha hakanan wanda ke auren mace cikin iddata wa ya ɗauwa fi iddatiha ya taka ta cikin idda ta kusance ta cikin idda to wannan shi ma babu aure da shi da ita har abada matukar ya sani ta sani kuma dan saban Allah kawai yayi tana cikin idda ya aure ta aka nemi auren ba neman auren ba neman auren haramun ne amma aka yi auren har aka darma a cikin idda to wannan aka raba arman har abada ba zai aure ta ba me yasa dan saboda manista ajala shay'an qabla awani uqiba bihi hirmani duk wanda ya gaugauta samun wani abu kahin lokacin shi to ya amshi ukuba da haramta mishi abin shine wannan aka mishi inda yayi hakuri ta gama idda zai ta kasance ta aure shi don ko da abin da zai gane ba zai gaugawa ka a riga shi arme kaddara a ce ta Allah Allah maɗaukin sarki ya kaddarta cewa zai arme ta ko mutum dubu suka zo zai kasance shi zai aure ta to in ya riga ya yayi gaugawa to sai a haramta mishi har abada wala nikaha li abdin babu aure ga bawa wala li amatin ko baiwa illa ya an yi azana sayyidu sai idan shugaban ya bada izini bawa bai da izini saboda shi matsayin dukiya ne ga shugaban shi bayya da izinin yayi aure ko ta yi aure sai da izinin shugaban wala ta'kiru mar'atun wala abdun mace ko bawa ba za su daura aure ba wala man ala gairi dinin islam ko wanda ba akan addinin musulunci ba yake nikahu mar'atan auren wata mace mace ba za ta daura ma mace aure ba ta yi alwalanci haka nan bawa ba zai daura ma mace aure ba ya alwalanci haka nan wani wanda ba musulmi ba kirista ko ba nasare ya daura mata aure ya alwalanci ba zai yi ba wala juzu an ya tazawwaja rajul yace bai halitta mutum yayi auren imra'atan wata mace wali yuhillaha dan ya halitta ta liman ha salasan ga wanda ya sake ta saki uku auren kashadal yuhillaha zalika dan wannan kin ya halitta mishi ita wani ya sake ta saki uku kuma shi ya zo babu aure tsakanin su mun san hatta tanki ha zaujin gairar hu sai ta auri wani mijin da ba shi ba to shi kuma sai ya auren kashe wuta auren da zai kasance wanda annabi ya kira shi a taisul musta'ar dan akuyan aro ya kasance shi an yi amfani da shi ne dan a halitta ma wancan to wannan bai abin nan ba haramun ne wala yajuz nikahul muhrim li nafsihi yace bai halitta ba auren wanda yake harami ga karan kanshi wala ya aqiru nikahan ligari kuma ba zai daura auren wani ba wanda ya dau harami ga aikin haji ba zai yi aure ga kanshi ba kuma ba zai daura ma wani aure ba wala yajuz nikahul marid bai halitta ba auren mara lahiya wa yufsahu za a raba wannan aure wa in bana in kuma ya kwanta da ita falaha sadaqu fi sulusi za a bata sadakinta cikin sulusun dukiyar shi mubadda'an da shi za a fara wala mirasa laha ba zai ta ci gado ba nan gurin ya kasance mutum yana cikin cuta ba kowace cuta ba don masassara ciwon kai wannan ba an ce ba wannan hukuncin ya haushi ba zai yi aure ba a'a cuta wadda ta rishin lahiya ce yana kwance wadda ana tunanin ma da wuya zai yi rai ko makamancin haka cuta dai wadda ta amsa sunan cuta to wannan bai halitta ba mara lahiyar nan yi aure wayu saku za a warware wannan aure idan an ɗaura kin an gama an ɗaura wannan aure to za a warware shi me yasa saboda kaucewar ita da kwai maslahar da ta sa ta yi wannan auren matukar yana kwance rishin lahiyar da ana tunanin ma da kyat zai tashi kuma a ga ta amince ta aure shi to tabbas akwai wata maslaha in ma dan ya mutu da ci gado in ma dan wata maslaha ta daban to wannan sai zama na auren bai yi ba kuma raba shi ake wa in bana idan ya kwanta da ita wannan auren da rishin lahiyar wannan rishin lahiyar da ta kai wannan matakin kuma ya yi aure da ita har ya sadu da ita to falaha sadaku sulusi za a ba ta sadaki amma cikin sulusi ma'ana a kasa dukiyar shi uku a ba ta sadakinta a ɗaya bisa ukun kada sadakinta ya wuce ɗaya bisa ukun ma'a misali in ya bar jika ɗari uku ne masala kuma ya yi irin wannan auren da cikin rishin lahiya sai ya mutu za a fara ba ta sadakinta kahin ma a kai ga masu gado sadakinta za a fara ba ta amma sadakin kai ya wuce ɗaya bisa ukun dukiyar shi in ya bar jika 300 za a bata jika 80 60 70 har zuwa jika 100 shine sulusun dukiye shi amma in ya kai a ce jika 120 ya wuce sulusun dukiye shi tace ai jika 120 muka yi da shi ko jika 300 muka yi da shi wannan ba sababa za a bata me yasa dan saboda magada ne zata na ƙasa sai a bata 1 bisa 3 kai ya wuce 1 bisa 3 sadakinta yace wala mirasa laha ba zata ci gado ba ita ma nan gurin an mata mu'amala bi naqidi qasdiha an mata mu'amala da sabanin manuhatta galibi wannan auren da zata aure shi yana gab da mutuwa ta aure shi ne saboda ta ci gado ta sai a haramta mata gada kuma in an san da cewa su matan wanda suke da wannan muguwan niyyar in sun san da cewa hukuncin haka yake ba za su auri mai kuɗi a kwance a gado ba saboda manuwar gado dan saboda ta ji cewa ko ta aure shi ya mutu a dai wannan rishin lahiyar in dai a wannan rishin lahiyar to ba ita ba gadan shi ya ce walau ɗallakal maridu mar'atahu wannan ta ɓangaren ta kenan kuma shi ma ga ɓangaren shi da a ce marar lahiya zai saki mata shi lazima hu zalika wannan kin ya lazimta a gare shi ya zama tilas in yana cikin wannan rishin lahiya da ta kai wannan matakin ta kai wannan matsayin ya saki mata shi to wannan shi ma zai kasance saki ya abu amma wa kana lahal miras zata ci gado minhu a gare shi in ma tafi maradihi zalika in ya mutu cikin wannan rishin lahiyar tashi musulunci addini ne wanda ya kasance shari'a shi an gina ta abu sa'adalci da kuma Allah da ya halice mu ya san halin dan adam ya san ya alamu man khalaqa huwa latiful khabir shi ya san wahalittan shi to shi yasa dokokin da ya kawo dokoki ne wanda suka dace da tsari na dan adam suka dace da rayuwar ta dan adam zai kasance shi mara lahiya in yana da mace hudu ko yana da mace biyu ko uku ko kuma mace ɗaya ce ma ba su daɗi da ita a matsayin shi na mai hali mai kuɗi ne ya je mutuwa yana ganin wannan rashin lahiya ko an tabbatar mishi ma likitoci sun gaya mishi cewa da wuya ya tashi daga wannan rashin lahiya to idan ya kasance a wannan sakin da ya sai ya saki mata shi don ta ci gadon shi to shi ma wannan za a mishi mu'amala bi na ƙidi ƙasidi a mu'amalance shi da akasin manuhar shi za ta ci gadon tun da ya sake ta a cikin rashin lahiyar da ya mutu ya ce wa man tsallaka mar'atahu salasan duk wanda ya saki matar shi so uku lam tahilla lahu bai tabbata halitta a gare shi ba bi milkin ta huskar ya mallake ta wala nikahin ko aure hatta tanki hazaujan gairahu sai ta auri wani mijin wanda ba shi ba kenan a wannan gurin ya kasance ya saki matar shi so uku kuma wani dalili ya sa ta zama na baiwa ta zama baiwa kuma ya ganta ana saidawa a kasuwa wannan ba zai saye ta ba ba zai abin ga inta ya mallake ta ba da sunan kuma ya kusance ta hakanan kamar yadda arman ma ba zai arme ta ko ya sauta a matsayin baiwa ba magana ya kusance ta ba sai dai haja ce kaddara ce a duk wani abin da yake na saki ya hau kan shi yana busa kanta kawai gado ne kadai da aka aka hangi cewa saboda wannan ne ya sake ta shine za a mushi wannan hukuncin ya ce sai da wani sabon aure hatta tanki hazaujar gairu sai ta auri wani miji wanda ba shi ba kuma wani mijin wanda ba shi ba ko ta aura har sai ta sai ya kusance ta ta kusance shi kamar hadisin bukhari da musa ta ta zuki usailata huwa zuki usailataki yace wa talaqu salas fi kalmatin wahida bid'a al-imam yace saki guda uku a cikin kalma guda bid'a ne yace na sake ki saki uku wannan bid'a ne ba saki bane na sunna ya ce wa yalzamu in waka amma ya ya hau bisa kan mutum idan ya ya abkar da shi idan mutum ya saki mace saki uku wannan yayi bid'a yayi abin da ba sunnar ma'aiki ba amma kuma sakin uku ya abku a malikiya ukun zai tabbatar mishi yace wa talaqu sunna mubahun saki na sunna shi kuma halaka ne saki na sunna halaka ne abin da yasa malamin nuni zuwa ga halaka ne akwai hadisin da ke cewa abu gadul halal ila lahi talaq halakin da Allah ya hitsana ita ce shine saki babu zancen Allah maɗaukin sarki ya tsane shi bai halitta abu kuma ya tsane shi hadisin mai rauni ne shi yasa ya ce saki na sunna idan saki ne aka bi sakin da shari'a ta gindaya ta tsara ai to halaka ne wanne ne saki na sunna yace hu an yi talliqu ha fi duhurin shine ya sake ta cikin tsarki ba a sakin mace tana cikin jini duk irin yadda ta bata maka rai ko ka samu sabani matukar tana cikin jini ko na biki ko na al'ada ta wata to wannan bai halitta ya sake ta ba dole ya hakuri har ta shiga tsarki kaga musulunci duka wasu hanyoyi da za a bi na dawwama arme yana kiyaye su saboda hanyoyin da zaka yi sakin duk an daddaure su ba yadda ka ga dama ba duk irin yadda ta bata maka rai kaga tana cikin jini ko cikin biki an ce to dole zaka bari sai ta yi tsarki kan ta yi tsarkin dole tabbas za a sasanta kan ta yi tsarkin zuciya ce dama ya huce ta huce kuma an daidaita galibi yace sai yace illa an yi tsallika wa huwa an yi tsallika fi durin yace lam yaqrabaha fihi kuma tsarkin ma wanda bai kusance ta ba a ciki tsarkin ma wanda bai kusance ta ba in ka san tsarkin da take ciki ka sare da ita shi ma ba zaka sake ta ba yace sun malawitu bi ha talaqan kaga wannan sharadi guda biyu suna da nauyi a yanzu wajen saki al'umma mazaje ba su kiyaye su kusan zan ce da wuya zaka samu wanda ke kallon wannan zai saki mace ya duba ga cewa tana cikin tsarki kuma tsarkin ma wanda bai kusance ta ba kawai lokacin da aka husata mishi rai lokacin da ya ga dama zai afkar da sakin shi ya ce sun malayuci bi uha ɗalaƙan sannan ba zai ƙara mata wani saki ba hata tan ƙaƙil idda har sai ta gama iddata ya mata wannan sakin na sake ki masalan saki ɗaya ba zai koma ba kuma ya ce na ƙara miki tana cikin idda ko ce ya ƙara sai ta ƙare idda wala hurraja a fillati ta hidu malam ta da kulfil haida salisa fil hurra kuma yana da damar kome matuƙar bata shiga haila ba gami da wadda tana yin haila kin in ba yarinya bace karama kuma bata tsuho ba ta fasa haila ba da haila za a yi lisahi matukar bata shiga ba hailata ta uku a malikiya to yana da damar yayi kome matukar bata shiga haila ta uku ba fil hurra haila ta uku cikin diya in diya ce haila ta uku aw saniya fil ama ko kuma haila ta bi idan baiwa ce idan baiwa ce daga ta shiga a wannan haila ta biyu shikenan ta kubuce mishi ba zancen komai fa in kanat mimman lam tahid idan ta kasance wadda bata haila ce aw mimman qadi istamilal mahid ko wadda ta dauke tsammani ma gami da haila saboda tsuha tallaqaha mata sha a wannan zai sake ta lokacin da ya ga dama idan ka ga macen da zaka saki lokacin da ka ga dama ba ruwanka da kiyaye wancan sharaɗin guda biyu da aka ambata ita ce macen da ta kasance tsohuwa ce har ta bar haila ko kuma macen da ta kasance yarinya ce karama ba ta ma kai ba yin haila ita wannan ita ce zaka saka lokacin da ka ga dama wa kazalikal hamilu haka nan mai ciki ita ma wa turtaja hamilu ita ma mai ciki saboda ba jinin zata yi ba ita ma zai sake ta lokacin da ya ga dama babu wancan sharuɗan guda biyu ya ce wa turtaja hamilu malam da mai haila za a maida ta yana da dama komai matukar bata aihu ba matuƙar ba ta huddo abin da ke cikinta ba ba sai aihuwa ba ko ɓari ta yi ko jini ta zubda ko cikin dai kawai ta hudda shi ta aiho shi kawai ko ta abin gaƙin shi ya zube wannan kawai ta nisanta a gare shi ko aihuwa ya ce wal mutaddatu bi shuhuri wadda take idda da watanni malam tanqadir idda matuƙar ba ta ƙare idda ba ita ma matuƙar ba ta gama idda ba yana da damar kome in wata ne take lissahi da shi ya ce wal aqra'u hiya al azharu al aqra'u qur'i da Allah ya faɗa shine tsarki shine tsarki dan saboda akwai sabani kamar da mun gani cewa qur'i saboda yana daga cikin al adadad qur'i yana daukan tsarki yana daukan abun nan yana daukan haila to idan aka ce qur'i a qur'ani malamai sun yi sabani me ake nihi da qur'in shine jini ko kuma tsarki to wannan malaman malikiya sun tayi akan cewa tsarki kuma shine magana mafi inganci alimamu shinkidi ya tattauna mas'ala sosai a cikin muqaddimar tafsirin shi kuma ya fifita cewa al-aqra'u shine tsarkin wa yunha an yutallaqu fil haidi an hana mutun ya saki matashi a cikin haila tana cikin haila an hana ya sake ta matukar tana cikin jini fa in tallaqa lazimahu amma idan ya saki saban Allah ne yi sakin ya lazimce shi yace wa yujbaru ala raja'a tilasta mishi akan ya maida ta malam tankadir idda matukar bata kare idda ba kamar yadda aka yi tsakanin abdullahi dan umar da baban shi umar ya sake ta cikin tsarki ya cikin haila aka umarce shi cewa murhu fal yuraji'uha ka umarce shi ya maida ta yace wallace lam yadkhul biha macen da bai shiga da ita ba kawai an daura aure ne bai kwanta ta bai zama da ita dallaka yudallikuha matasha ita ma zai sake ta lokacin da ya ga dama ita ma kowane lokaci ko tana jini ko bata jini zai sake ta lokacin da ya ga dama ya ce walwahidatu tubinuha ita kuma tabinuha ita kuma saki ɗaya yake nisantar da ita take yake nisantar da ita wasalasu tuharrimuha guda uku kuma shi yake haramtar da ita ita macen da ya kasance bai kwanta ta ba kawai ya sake ta ana kawo amarya ko gurin ta bai je bai ce ya sake ta to wannan saki ɗaya ya nisantar da ita saki uku kuma ya haramta ta illa ba'ada zaujin har sai bayan ta yi wani aure daban sai bayan ta yi wani aure wa man qala li zawjatihi wanda yace wa matar shi anti taliqun ke sakakka ce fa hiya wahida saki ɗaya ne hatta ya nuna aksar min zalika sai yayi niyyar sama da haka sai yayi niyyar sama da haka duk wanda ya kasance yana tare da matar shi in yace na sake ki to wannan sakin kawai ɗaya ne sai dai in yayi niyyar sama da haka in shi ya bayyana cewa ina nihin uku to wannan a ukun za a bari ko kuma yace mata tahi gidanku ko kuma yace mata kaza kalmar dai dake nihin saki kawai a saki ɗaya ake barin shi sabanin haka sai in shi ya ambata yace wal khul'u talaqatu la raja'ati fi khul'i saki ne wanda babu komai a cikin shi wa in lam yusammi talaqan koda ba a ambaci saki a cikin shi ba duk wanda ya kasance sun yi khul'i da matar shi khul'i shine ta ta maida mishi sadakin shi tace armi ta fasa ba ta yi kuma wannan baban wannan gurin jahilci da yamma mata yawa shi yasa ake yawan samun ba a samun wannan baban amma da a ce wasu matan wahalar da suke sha wulakancin da mazan suke musu da sun san da baban kul'i da sun samu ma kansu yanci to amma kun ga illa jahilci ba su ma san da wannan ba duk azabar da yake mata wahalar da yake ba ta zata zamana ta ci gaba da zama ba ta san ba da cewa tana zaman lahiya haka babu faɗa ba matsala komi matukar ta ga dama kawai tana iya maida mishi sadakin shi ta ce aure ta fasa kuma saki ya abu ba wanda zai ce mata bai yi ba ba wani alƙalin ko kuma wani ma'aihin da zai ce mata dole sai kin koma ko ana zamana ma kawai ta ga zama da shi ya ishe ta ko ta ga matsalolin da ke tsakanin su sun kici sun kicin yawa to wannan dole sai ta abun ga kimi sai ta maida mishi sadakin shi kuma shi ta bangaren miji me yasa aka shar'anta hul idan saboda ka a bar shi cewa mace ita ma tana da damar tana da damar kaga wata dama ce aka ba mace ta sakin miji ita ma tana da damar sakin mijinta amma ita damar ta muƙayyada ce ta ta mai da mishi kuɗin shi me yasa dan saboda ta bashi dama auren wata kai zama da shi bai shirya arme ba kamar a wannan zamanin namu ana cikin tsadar yanayi ya kasance bai shirya arewa bai tanadi sadaki ba kawai ta ce na rabu da kai sai zama da ta maida shi gwabran karhi ba yadda zai ya sha shekaru bai ba armi amma in aka ba ta damar cewa dole sadakin shi da ya bada ki maido mishi dan kamar ciniki ne duk wanda ya kasance ka sai da mishi abu ya maido maka bai ce kawai ga abun ka na hwasa to ita ma haka nan ne in ita ta ce bata yi to dole sai ta maido mishi sadakin shi kaga wasu matan zai kasance suna da wadata dan jika ɗarin da ya bada ta hi karhinta zai kasance jika hamsin idan in wani tsohon arme ne da ɗaɗɗe irin na tsahi na baya jika goma ce ko ishirin a yanzu azabar da yake mata ta ɗauki jika ishirin ta bashi shi kenan ta sallame shi arme ya rabu ya ce in a tsatu sha'an idan ta bashi wani abu fa khala a habihi kaga rashin sanin asrar da sirrurruka na shari'a ta musulunci shi yasa hatta turawa hatta makiya Allah zai kasance suna kallon cewa an tauye haƙƙin mace a cikin zamantakewa arme a musulunci kaga mutum zai yi dibin cewa namiji shi kadai aka ba ma sandar saki da kuma zaman arme alhali ba haka bane ita ma tana da wannan dama sai dai ita kuma damar ta ga yadda aka tsara ta kenan babu zancen an tauye mata haƙƙinta ya ce ina adatu shay'an idan ta bashi wani abu fa khala ahabihi ya tube ta da shi menene khulfi ne tubewa min nafsihi daga karan kanshi kenan a nan gurin ya kasance ta ba da wani abu wani abu aka ce wannan abin da ta bashi sadakin shi ne ko bai kai sadakin shi matukar ya yarda ya amsa ko jika ɗari ya bada sadaki ko ɗari biyu ita kuma ta bashi jika ashirin ta ce ga sadakin ka na hwasa armi ya amshi wannan jika ashirin shi kenan khul'u yayi ba zancen ya ce aini ɗari biyu ce na bada aika za matuƙar ya amsa kuma ya yarda ya san kuɗin mu ne ne ba wai ta beka mishi wata ce amshi sai ya rike jika ashirin ta ce sadakin ka ne na wasa armi a wannan bai san ba ko kuɗin mu ne ne amma da ya san kuɗin mu ne ne ya ta beka mishi jika ashirin shi da ya bada miliyan guda sadakinta kuma ya amsa to wannan babu zancen ya komo ya ce ai kaza ai kaza kawai sai hulu'i ya tabbata ko bai kai kuɗin da ya bada ba ko kuma ko da ya aza mata kuɗin da ya wuce sadaki jika ɗari ya bata ko jika ashirin da muka yi misali da ɗan arme na baya da an jima ana yin shi jika goma ko jika ashirin to a yanzu in ya zo ita ce hul'i zata ya ce to a yanzu jika ashirin in ta can wancan lokacin da ta kai miliyan ta yanzu miliyan zaki bani ta ɗauki miliyan guda ta bashi tana da ita shikenan hul'u ya sa kuma shi ma ya ci halakin shi mamman ƙaran kasuwa ce kasuwa ce ɗiyar sun zo mishi a riba aha
kuma daga baya sai gani cewa karawa za
a wannan in aka yi haka ta saku me yasa don saboda sharaɗin yadda ya faɗe shi da bakin shi in ya janye shi dole sai ya bayyana mata saboda sha'anin saki da aure ba wani abu bane wanda ƙudurin zicci kawai yake aiki da shi a abin da ka furta ka faɗa da baki shi za a yi amfani da shi bayan ka ƙudurce a zicci kuma sai ka faɗa dole kenan wannan sharaɗin da ya janye shi dole sai ya ambata mata wannan duk abin da malamai suke kawowa na sharaɗi idan ka rata yadda aure akan wannan sharaɗin a bisa wannan sharaɗin ba a san shi asali rata ya aure akan sharaɗin in kin yi kaza na sake ki ko in kin huta ko walahin da na hana ki kaza in kin yi shi akan auren ki wannan malamai sun hana shi ba a san shi amma idan mutum ya yi shi kuma kowane sharaɗi ne matuƙar ya abuku matuƙar ya abuku to wannan saki ya tabbata idan ya ce mata masalan idan ta huta ta kohon nan ya sake ta to matukar ba ta kohon ta huta ba saki bai abku ba sai dai in kawo mujarradin huta ya ambata ya ce in kin huta daga ɗakin nan ko daga gidan nan na sake ki to wannan huta ko ta sama ta huta ko hufuke ta yi ta huta ta sunan shi saki saki ya abku na'am shi ma yana cikin abin da malamai suka yi bayanin cewa shi ma za a binciki mutum a ga menene yake nihi da cewa tahi gidanku matakar ya ce mata tahi gidanku ba za a yi hukuncin cewa saki bane sai an bincike shi me yake nihi saboda hadisin suka abu da mali da yake sahih bukhari wanda riyadu sari al-imam nawawi ya kashi dogon hadisin da ka abu ya ce mata irji'i ila ahliki koma gidanku je ki gidanku kaga yana nihin cewa har hukuncin mu a kare har Allah ya yanke hukunci akan sha'anin mu ba a yi itibarin shi a saki ba amma kuma in wani ya ce mata tahi gidanku da matsayin da nihin saki to wannan hukuncin shi hukuncin saki ne nan zan mu takaita abinda muka faɗa zan mu tashi wa man qalili zawjati an taliqun albatta abinda muka faɗa daidai Allah ma muladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara inda an ga karanya hmm? eh ban ji ba har balis kamar ban gane ba a wajen wannan a wajen khulu'i duka wannan sadaki ake ambata kamar wanda ya kasance abin da ya kasance bai shiga ba cikin shari'a shi ai aure abin da musulunci ya sani kawai shine wannan sadakin balis kuma wannan wani abu ne na al'ada wanda mu muke yin shi a nan ba musulunci bai zo da shi to wannan idan ya sa sharaɗin shi sharaɗin khulu'in shi ta ce sadakin shi zata bashi ya ce ai har da balis ne sai kin maido har balis din to dole sai ta maido har balis din zai zama na tafan shi kanta saboda aihuwansa kanta ne zata yi to wannan abin da ya bada in yace ma har kudin da na je wajen hira sai kin maido har su sai ta maido a fadar wasu malamai wasu kuma sun ce bayya cikin lissahi wannan ba zai yi lissahin shi watan da ba shari'a ta sa shi ba ya isa min al-mahidi
wajen saki eh za ta tallaka hamata sha to wajen dawo eh A'a, kuma kuma ai in wannan halinta ne ai mun san iddata da watanni take yi da watanni take mana salasatu ashhur wallahi lam yahidna
wajen da ya ce bi minti yana yana ɗau- yana yana yin kamar eh, kamar ya same ta a matsayin gwani a matsayin baiwa shine bi milkin ya mallake ta ba mallakar ta ta fuskar ya sayo ta a matsayin baiwa Hmm. Hmm, uku ne ba mun yi karatun ba nan ko kana gyangyaɗi mun gan shi a malikiya a nan ai ce saki a matsayin uku ake itibarin shi kuma ita ce magana mafi inganci magana mafi inganci a maganin malamai wannan shi ma akwai malam akwai wannan kin da muke yi karanto fa'ida da muke kalkashin darasi akwai dan uwa da ya tunatar da ni wannan ko ya jima da na hudo shi da wannan manhaj na mance da shi in ba da ya faɗa ba wannan dukan su ƙananan nan galibi na da muke cike cikin jika na wannan ne na wannan bangare ne na fa'idodi ne wannan idan saboda mantuwa wanda ana hudo shi ga wannan almadkhal ne ila sahihi al-imam muslim in zan mu yi sahihi muslim wannan shine muqaddiman in Allah ya sa mana cikin rabon masu yin shi al-madkhal ila sunanin nasa'i dukan su wannan to wannan shi ma yana daga cikin fa'idar da zan mu karanta al-ulama allazina lam yatajawazu sunnal awshad mun taba karanta su malaman da basu wuce shekaru shekarun ƙarhinsu ba suna cikin ƙarhinsu ba su kai wuce arba'in ba daga sha biyar zuwa arba'in suka rasu kuma amma a musulunci sun yi aikin da sun yi aikin da zai kasance abin ban mamaki ne nan gurin a, abin nan kawai a farhazar ne ya ɗauko wanda kai safiddin al-maqdisi ya rasu shekara ta 576 shine abdullahi bin umar bin abubakar al-maqdisi abu qasim ana kiran shi da saifuddin ibn rajab yake cewa al-faqihul imam tafaqqaha wa bara'a fi ma'rifatil mazhab wal khilaf wal manazara babban malamin fiqhu shugaba ya karanci fiqhu ya zama sadauki a cikin sanin mazhabi da kuma sabanin malamai da munazara ya karanta nahwu ilmin nahwu a wajen abul baqa ya hardace littafin al-ida na abi ali al-imam diyauddin yake cewa ka sara imaman aliman zakiyan fadinan fasihan malihal irad ya kasance shugaba ne malami ne mai kaifin fahimta mai kaifin kwakwalwa mai fasaha kuma mai daɗin bayani ya kasance yana daga cikin malamai wanda suke cewa ma'aturi da saifu ala mustadillin illa khalama daliluhu saifuddin bai taba bujirawa ga dalilin wani mai dalili ba sai ya warga dalilin shi an ga nashi shine mafi ƙarhi wa sana'u alaihi kasir malamai da dama sun yi mishi abin nan sun yi mishi yabo kamar da yace littafin al-arud ya wallafa littafin cikin arud da wani littafi cikin ilimin larabci shine nahau ya kasance mai umarni ne da kyakkyawa mai hani ga mummuna kuma an cutar da shi a cikin sababin wannan tuwufiya shaban fi hayati abi ya mutu yana matashi yana sarmayi a cikin rayuwar ma'aikin shi baban shi yana raye hamma da yawa daga cikin abin nan sun yi mishi waƙe akwai kasida mai tsawo ala misal abdullah yubtara dal huznu yafsahu afaqun wal maykutamidu jabhun alaihi bakaddinu hanifu waqta nafa kama kana bakahu al fiqh wa zihn wal hasan dogo kasida da aka mishi wajen rasuwa shi shi malami na gaba akwai alja'adi ya mutu yana dan shekara 29 ne shi wannan 30 ba daya amma ga gudunmawa da ya ma musulunci ta bangaren rubutu da karantarwa sai alja'adi mai rasuwa a shekara ta 576 alja'adi kana faqihan fadilan arifan mutafanninan ya kasance malamin fiqihu ne mai ilimi na fanni fanni kuma ya amshi alƙalanci a cikin gurare masu dama ta ɓangaren ɗahir ibn yahaya ya amshi shugabancin ba da fatawa shine mai littafin ɗabaƙatu fuƙaha il yaman ɗabaƙatu fuƙaha ul yaman littafi ne sananne kuma ya rasu allah mashi rahama yana ɗan shekara arba'in daidai don daga shekara arba'in ne shekarun ƙarhi suka cika haka malamai suka kasance da dama muhammad bin ahmad addina wari rahimahullahu ta'ala shi ma ya rasu yana matashi gashi nan ya kasance ya ji ilimin hadisi in ji ibn rajab daga baban shi da ammun shi a zamanin ibn al-baddi da ya haya ibn bandar da ɗabaƙaƙinsu faƙihi ne salihin bawa tuwufi shaban ya rasu yana matashi yana sarmayi a shekara ta 573 rahimahullahu ta'ala wannan wasu daga cikin malaman kenan wannan kira ne a gare mu da zage damtse akan ilimi na addini don saboda shekaru na sarmantaka shekaru na a matsayin mutum yana matashi su ne shekaru na neman ilimi ba ilimi ba kai duk ma abin da zaka nema cikin wannan shekarun in ka yi ratansu har abada ka rasa wannan abin in ba ka tari ba wannan shekarun su ne musamman ilimi matukar baka same shi ba baka neme shi ba a cikin wannan lokutan zai zama a gaba sai dai na dama babu zancen samun shi saboda me yasa kana wuce wannan shekarun mas'uliya ta yi yawa kwakwalwar ita ma yadda take daukan abubuwa ta yi rauni kuma ga nauyi yana karin mata kullun nauyin na duniya ƙarin mata ne da rikicin duniya ƙarin mata ne yake kuma ita tana rauni kenan kaga babu zancen karatu ya tsaya ita tana rauni ba ƙara ƙarfi take wa kwakwalwa kuma ga rikici yana ƙarin mata da hayaniya tana ƙarin mata kenan kaga babu zancen a ce a wannan shekarun arba'in abin da ya yi gaba a ce an nemi ilimi a same shi yadda ake so ba wai bai yiwuwa ba kwata-kwata amma a sami yadda ake so ba ta yiwuwa har abada sai dai a samu abin da aka samu